أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة الله ولهم سوء الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل yayin da aka ambata sifofi da surori har guda tara waɗanda Allah ya kirga cewa su ne ulul albabi su ne kuma waɗanda za su sami kyakkyawan masauki har muka yi maganganu dai a kan kowace ɗaya daga cikin siffofin to kuma sai Allah ya- ya biyanta da wasu siffofi waɗanda su kuma wa'iyazu billahi su guda uku ne amma duk wanda ya tabbata a cikinsu to kai cansa Allah kiyashe mu saboda sakamakonsu da aka ambata ba su da kyau ba su da daɗi kuma mumini na iya fadawa cikinsu ba sai kafiri ba to sai mu ji su don kuma mu kiyaye su mutum in ya ji yana da ɗaya daga cikinsu ko guda ɗaya ba sai ka haɗa duka ba ko guda ɗaya sifa da Allah yake ƙi ake kana da ita kana da tabo a wurin Allah me amfanin wannan eh, ainihin aikin to da haka yake da kyau mutum ya s- ya ji da kyau domin abin da Allah zai sa ya ishi- ya duba zai ga yana da shi ya yage ya fizge musamman wannan sakamako guda biyu aka faɗa sakamako amma kowanne bai da kyau kowanne ɗaya bai da kyau kuma bare guda biyun aka haɗewa wanda yake da wannan sifofin Allah ya ce allazina yanquduna ahadallahi sune waɗanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla shi wannan alƙawari na Allah ya danganta da abinda bawa yewa Allah alƙawari na shi da shi na ibada ta wajibi wadda ka ɗauka la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalmar a ƙarƙashinta alƙawari ne kai ka shiga cikin sanken abin da duk Allah yake so makaɗaicin nan za ka bauta masa da shi ba za ka bauta wa waninsa ba alƙawari ne kai to shi yasa ana ganin wato ana bin ka ana kallon cika wannan alƙawarin naka ko kuma zamiyarka a kansa yanzu kafirai lokacin kafin a saukar da sallah da menene duka da ake da aka ce kawai annabi abin da yake fafutuka su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan kalmar da za su faɗa amma suka ki faɗa me yasa sun san nauyin da yake karkashin ta sun san alƙawarin da duk zai biyo baya in dai sun ɗauke ta to sun shiga cikin alƙawarin to kai da ka faɗe ta ai ka ɗauki alƙawarin to ka cika wannan alƙawarin bayan ka kulla shi tsakaninka da Allah wannan alƙawari tsakaninka da Allah kenan sannan bayan alƙawarin da ya wajabta maka irin wanda ka ɗauka kai ka ga dama ka ɗauka kuma akwai bawa yana da abin da ya ga dama ya ɗauka tsakaninsa da Allah ya ce kawai zai yi wannan shi ma idan ya yi ya kamata lallai ya cika kamar yanzu mutum ya ce Allah an ka bani ɗa namiji ko kuma Allah an ka bani haihuwa ma gaba ɗaya Allah zan yi wa wani kaza nan wa wani kaza ko kuma zan yi ibada kaza sai an baka ɗan kuma sai ka ce na yi na yi na yi ko baka cika ba a ka kulla shi sai ka cika Allah yana bin ka bashi to duk wani abu irin waɗannan na alƙawari tsakanin bawa da Allah ya cika haka nan warware alƙawari cewa yanquduna al-misaqa warware alƙawari ya kunshi abinda kai tsakaninka da wani bawan ma ba sai da Allah ba haka kawai mutum ya zo ka ce masa wane ne maka alkawari zan maka kaza ya ce Allah ya saka da alheri ya tafi kan wannan alkawarin sai kuma daga baya ka ce a ai ma an gaya min cewa ma yana zagi na ko yana kaza na fasa a kai kana ta wannan alkawarin shi kaiwa Allah ya ce Allah kaiwa wannan alkawarin dan haka wajibi ka cika shi duk wanda ya alkawari sai ya cika idan bai cika ba annabi ya gaya mana cewa yana daga cikin munafukai domin yana daga cikin alamomin munafiki in yi alkawari ya saba to waɗanda suka yi alkawari sifa ɗaya kenan wanda suka yi alkawari kuma ya zama ba sa warware alkawarin bayan sun kulla shi ɗaya kenan wallazina yasiluna hmm? min ba da mita wai tsauna ma amara Allah bihi an yusala sai kuma waɗanda suke yanke abin da Allah ya yi umarni da shi a sadar da shi Allah ya umarni da a sadar da zumunta dukkan wani aiki da shi a warware yake mara kyau ne amma za ka iya ƙulla shi wato zumunta ta yanke kuma kana da iko in taka ce da karan kanka ka je ka sadar da ita to Allah ya yi umarni a sadar da ita to ka ƙi to ka shiga cikin abin da za ka ji na sakamakon da za a faɗa ɗin nan ko ku a'a zumuntan wasu ce ta yanke ma amma kai kana da iko ka kullata to amarallahu an yusala Allah ya yi umarnin a sadar da ita wannan zumuntar da ba ta kaɗin ba tunda kana da iko abin da ba ka da iko kawai shine umarni bai hauka ba amma muddin kana da iko umarni ya hauka sau da haka sadar da zumunci a cikin dangi ko kai a ce ku goma ne amma ga wasu ba sa sadarwa kai kana sadarwa sai kaga kai ka biya naka haƙƙin kuma kana da iko musamman kai babba ne a cikinsu ka tilasta musu cewa wala da wala naji an ce ba ku shiri ku da ku gyara duk ka ƙin wannan ko kuma kai uba ne kana ji kana gani kawai shi kenan tsakanin dangi da zuri'arka ai ta kwama cala kawai aje can can ta kare musu a'a Allah ya yi umarni da duk abin da za a sadar da shi to Allah ya yi umarni a sadar da shi abin da yake haƙƙinsa a sadar to a sadar da shi shi sa Allah ce masu yanke abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi su ma suna cikin wannan yankewa ba wai sai ba wai sai a haɗe yake ka yanke ba a'a a yanken yake ma ka bar shi a yanken to ai kai ma ka sa wuka cikin yanka shi zumuntin ba a yi kana da iko ka sa a yi kaki to me kai a nan kai barinsa a yanke da kai to ka ƙara yanka shi kai makana cikin ya katsa wani ma'amar Allah bihi a yusa lamala sau da ka sai ka yi iya ƙoƙari ka tashi ka gyara abin da za ka iya gyarawa in bai gyaru ba kuma Allah ya gani shi kenan haka nan nan masu haɗa tsakanin mata da mazansu sun shigo ciki ya tsauna ma'amar Allah bihi a yusa Allah ƙulla dangantaka yake so a ƙulla tsakanin ma'aurata kai kuma ko da ziga mijin ko ita matar ko in ka shiga nan wallahi ka fada cikin wannan wannan ko ka fara da babu ba su shiga cikin yaya tsakanin yaya da iyayensu Allah abin da ya umarni yaya su zauna su bi iyayensu iyaye su ma kuma su rungumi yayansu to kai kuma ka shigo da yanda za ka ɓata tsakanin ɗa da uba ko mace da miji ko ɗan uwa da ɗan uwa duka wannan in kai wallahi kana cikin abin da za ka ji na wannan sakamakon wanda ba mai kyau ba ne ba duk abin da ka samu na galla na ni'ima ko wani abu a cikin aikin da kai na ɓata zumuntar ko raba wani da wani ɗin to wannan abin da za ka haɗu da shi sai ba ka san ma ka ji wancan daɗin ba domin sai an mantar da kai wa yaqda'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi kuma ya zama suna barna a bayan ƙasa barna a bayan ƙasa jinsi ne da yawa anan barna a bayan ƙasa yana daga ciki mutum ya zama cewa abin da Allah ya hana ya shiga yinsa ka yi ɓanna a bayan ƙasa yana daga cikin ɓanna a bayan ƙasa kai a ce a karan kanka lalatacce ne to da Allah to lalata ta tsaya a kanka idan ka tafi ka lalata wani ka yi ɓanna a bayan ƙasa ka yi ibsadi fil ardi domin idan kai ka lalace shaidan ya ribace ka to da Allah ya haƙuri ta tsaya a kanka kar ka tafi ka nasa wannan ifsadin fil ardi din yin wannan shi ba karamin abu bane ba za Allah zai caje ka da naka da kuma ya tsafannar da kai sannan yana daga yana da kyau shugabanni su san haƙƙin wani abubuwa da ake kawo musu a ce wannan saboda wasu su zo suna neman kuɗi su ga cewa wannan a yi wa jama'a shi kuma in ya karɓi abin in yayi dole in ya sa doka dole a yi akan kowa amma wannan abin cutar da bayan Allah ne kuma banna ce a bayan ƙasa to yubsiruna fil ardi anan shi wanda ya kawo din yayi fasadi fil ardi kai ma shugaban kai fasadu fil ardi to kuma taka fasadin ma tafi domin inda ya kawo in ka barar shi kenan amma da kai zai zama wannan abun ya zama ka sunnan tashi a cikin al'umma to lallai Allah ya hana wannan kuma Allah zai ambaci sakamakon wanda ya yi waɗannan menene sakamakon waɗanda duk suka yi wannan aikin Allah ya ce ula'ika lahumul la'natu kaji guda ɗaya sakamako ɗaya waɗannan lahumul la'ana suna da nisata da rahamar Allah babu abu mafi tsada babu abu mafi girma babu abu wanda yake mafi alfarma irin a ce bawa ya yi kusanci da ubangijinsa wallahi babu wani abu wanda ya fi gabawa ko me yi zai yi a ce dukka watsar da komai komai ma ka tattara ka zubar a ce ka jingina da Allah Allah na tare da kai kana da kusanci da Allah wannan shine mafi tsadar abu to amma sai Allah ya ce wanda suka yi wannan abin da muka faɗa yanzu guda uku su su ne mafi Allah zai nisa ta su da kansa rahamar sannan da take wasu at kulla shay wa rahamati wasu at kulla shay haka Allah ya ce rahamata ta ta yaloci komai to amma su waɗannan an nisa ta su daga wannan rahama ba su ba ita dan Allah wani irin abu kuma ina za ka Allah ya kore ka daga cikin rahamarsa kuma ku ji aikin fa warware alkawari yanki abin da Allah ya ce a sadar sai kuma ɓanna a bayan ƙasa waɗannan duk guda uku nan sai ka ga hannunka inda watakila bai ɗan jangwala ba bai da yawa warware alkawari wannan ya zama kamar tuwon dare kamar abin mai sauki kawai dan wane ya ce a zuwa zai ce a to na gaya ma ba komai ba ne a wurin mutane to wallahi komai ne a wurin Allah haka nan yanke zumunta yanzu nan wani zai bata maka ce bari sai na raba shi da wani da wani sai na raba tsakaninsu ko su waye kuwa wallahi kasancewa shi sa Allah ce yaqdauna ma amara Allah ya zo da shi suna mausuli ma din tana nan duk abin da Allah ya ce a sadar da shi haƙƙinsa a sadar da shi in ka yanke shi to lakan la'anatu ka da tsinuwa ta Allah nisata daga rahamar Allah ba za ka san amfanin wannan ba kana wannan rayuwa taka ta duniya tun a duniya an nisata ka daga rahamar Allah baka sani ba fagauniya kake yi ba za ta bayyana ka gane ya kake ba sai ka bayyana a ranar lahira din to Allah kiyashe mu wala hum su'udar tsinuwar Allah ɗaya kenan sannan lahum su'udar suna da makoma mummuna aƙiba wadda ba mai kyau ba Allah ma sai ya dunkule ta ya ambace ta kawai da su'u sai sun je sun ga me su'un da za su haɗu da shi ma ba a faɗi kalar su'un ba Allah ya kiyashe mu dan Allah dan Allah ƴan uwa so ake yi a gudu a tsira tunda dai Allah ya gayyato ka cikin wannan rayuwar za ka yi ta ya kirga ka cikin waɗanda zai jeho cikin wannan duniyar su yi rayuwa kai sa'a ya azurta ka da imani to dan Allah ka kiyaye irin waɗannan abubuwan kada ya zama rayuwar taka wata amfane ka fa kai tunanin ma ina ma ba ka haka duniyar ba kuma yanzu da damar mu gyara yayin da kaji irin wannan abun kaji kira ne daga Allah ba kira ne daga mai wa'azi ba saboda haka kai kokari ka karbi wannan kiran daga Allah ka kore shedan din da yake cikin ka sai ka dan tsaya kai jim kai tunani ka kirga waɗannan abubuwan waɗanda wasu ka san halinka ne wasu kuma tunani kake ko kana yi ko ba na yi to tabbatar kana yin kawai ka daina in ba ka yi kuma shikenan ka ci gaba da ba ka yi Allah ya taimake ka karka yi eh wannan shine ba abin da mutum ya makara a kansa babu shi tunda baka fara ganin azra'ilu ba baka makara ba daga ranar da ka fara ganin azra'ilu to ranan ka makara kuma duk zaka tuno irin wannan wa'azin kuma ba dama kai amfani da shi amma yayin da a yanzu haka kaji ka ga cewa lalle Allah wannan siffofin da ka faɗa ina cikin su to amma Allah na daina domin nan da aka ce waɗanda suke da wannan ɗabi'o'in tsinuwa Allah ta tabbata a gare su da mummunan makoma ana nufin in suka mutu ba su tuba ba ba an rufe kofa bane dan kana da wannan kawai kuma an maka wannan sitamfin a'a sitamfin bai bugu ba sai ranar da ka je gaban Allah baka tuba ba to kaga da fursa kenan Allah ya azurta mu da tuba menene yace baba الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع abubuwa da suke sa mutane su kauce ko su keta zumuntar ko su cika alkawar komai ai ba wani abu bane ba arziki bane ba ko dan neman kuɗi ko kuma daga kuɗin su kare to waye yake shimfiɗa arzikin yace Allahu Allah shi ne ya wasu ɗin rizika yake shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya so ka je ka yi lalata taka ka je ka kulle kullen naka ka yanke yake naka bai so ya ma arzikin ba ka faɗa cikin la'anar Allah kuma ba arzikin dan Allah ne mai arzuta bayi arzikinsa kuma liman ya sha'u ga wanda ya so ne wanda ya so sai ya azurta shi kenan ba zancen kafiri ko musulmi kamar wannan yin arziki a duniya a ce an ba wani kuɗi ba shi ne karama a wajen Allah ba a ce wani bai da kuɗi ba shi ne rashin girma a wajen Allah ba oh kafiri da ya ce ya ƙi bauta wa Allah Allah ya mai da shi biloniya cikin sauƙi kuma bila sababi in ya ga dama haka arziki na duniya wannan a watsa yake duk wanda ya ɗauki sababinsa sai ya samu in aka yi ruwa a gonan naki ga gonar kafiri ga gonar ka idan ka ƙi zuwa kai shuka da wuri lokacin da ya dace in kafiri je yayi sai Allah ya fito masa da shukarsa kai kuma in kai ba lokaci ya bai tsumbure eh to fa ruwansa wannan wani abu ne daban amma bai hana a ce girman kananan a wurin Allah ba da ba za ma a hada da kafirin ba to da haka lamarin arziki ka kwantar da hankalinka shi yake shimfiɗa shi amma ka wanda yake so abinda zai kamace ka dai ka ɗauki hanyar da ta dace kuma ka ce Allah sani cikin wanda kake so din wanda ka ce kai in ka ga dama kana azurta su bayanka to a soka ni a ciki in zama a ciki ya zama kaso din to shi kenan wannan ita ce addu'a ka a sujada kada komai ɗinka ba hana ka kai wannan ba tunda ya ce yana yi kuma ga wanda yake so to shi kenan ya soka da baki baka arziki kamar yadda za ka nace ya soka da ka zama nasa to duk ya haɗa ma ai ba wani abu bane liman ya sha'u wa yaqdir kuma Allah shi yake takure arziki ya yimke shi ga wanda ya so shi ma zancen ko da imanin ko ba imanin sai a yanke arzikin naka ba lallai ba ne ba kamar yadda na faɗa a bawa wanda shi bai da imanin bai da kirki lalatacce ne mai sirri ba dai a bashi sai a bashi baka ji annabi ibrahim ba abin da yake cewa ya faɗa lokacin da yake addu'a yake cewa rabbi ja'al hadha balada aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah wannan gari na maka ka sanya shi amintacce mutanen garin ka azurta su da kayan itatuwa arziki kala-kala amma wanda ya yi imani da Allah banda kafiri sai Allah ya ce a kala wa man kafara har wanda ya kafirin ne ne ubangijinsa zan azurta shi annabi ibrahim ba muminin ka ba muminin kadai zan azurta ba man kafar fa ummatuhu wanda ya kafircen ba zan jiyar da shi dadi sannan lahira an kama shi eh naka to lamarin arziki duk ba wani abin dogoro bane kar a burge ka wallahi wani ai ba kamar sa ba kamar sa ame to ga mu ba kamar sa ame a girma a wurin Allah ya burge ya burge amma ba kamar sa a kudi to ba zan ce ya burge ko burge ba sai ya hada da kuma wancan in bai wancan ba ya fadi wata wata daga cikin mata tana ɗauke da jaririnta shine jaririn da ake cewa shi ma yayi magana yayi zanin goyo suka wuce wani wuri wani wani sarki yazo wucewa ta ga ƙayan tafiyar sarkin da fadawa da me tace Allah ka sa ɗana in ya girma ya zama haka tace yace Allah kan ka sa ni haka waje wani wajen arziki da kasar babba Allah ka sa ɗana ya zama ta ce ce Allah karka sa ni to shi ne to amma taƙawa da tsoron Allah ita ce wadda za ka dinga burin ina ma ka zama amma karka dinga ganin kawai mai kuɗi ka ce Allah mai da ni wani Allah kiyaye ne wa farihu bil hayatid dunya waɗannan mutane ko bayi ko kafirai suna ahalu makkata suna farin ciki da samun duniya to farin ciki da samun duniya aibi ne dan nan dai akan kafirai ake magana Allah na aibata cewa suna farin ciki da samun duniya to farin ciki in ka samu duniya farin ciki da shi wannan aibi ne ko ba aibi bane ba aibi ne ba aibi ba aibin yanda yake shine kai farihu batsarin kamar yanda mai tafsiri ya ce farin ciki na homa an bani ba a baka ba ina da shi baka da shi zan yanda zan yi kai ba za ka iya ba wannan farin ciki da duniya amfani da ita da wannan irin sigar to wannan hanya ce ta aikin kafirai mumini a'a zai iya farin ciki Allah ya bashi eh kana da yan kuɗi kaɗan wasu su shigo kai farin ciki ba aibi bane kuma duniya ce amma farin ciki da kake kana farin ciki Allah ya bani kuma zan wa wane da wane da wane da ba shi da shi shi ma wannan yayi daidai farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya bil akhirati illa mata Allah ya ce farin ciki da masu duniya suke yi da duniya ai ba wani abu bane ba dan farin ciki eh lalle ai farin ciki da duniya tunda zaka ji dadi ka ci ka sha ka kwanta ka ka gani duk mai kyau amma nalwa na tsawon lokaci zaka yi na jin dadin to in ka kwatanta jin dadin da kai na duniya a ce kai ba wanda ya kai shekarunka a duniya ko ba a- kuma a shekarun naka na duniya gaba ɗaya cikin jin daɗi ka yi shi to malhayatu duniya wannan rayuwar ta duniya da kai cikin jin daɗi idan za a kwatanta ta da rayuwar ta lahira illa mata sai ya zama wani ɗan ƙanƙanin jin daɗi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana shi wannan ɗan ƙanƙanin jin daɗin a wani hadisi ingantacce yace gwargwadon rayuwa ta duniya wato jin daɗin duniya da gwargwadon jin daɗin lahira kamar mutum ne ya je gaban teku ko maliya ya tsoma hannunsa a cikin ruwa ya ɗago me ya fito da shi wannan abin da ya fito da shi ɗandan shi shine jin daɗin duniya komin yawansa sauran jin daɗin lahira kenan to mal hayatid dunya fil akhirati dol illa mata sai wani dan jin daɗi da kwatanci da zai iya kesuwa wannan dan shin da ya fito da shi daga ko ko ba ko daga rijiya dan shi ya fito zaka iya kwatanta ya ka- ya gani bare daga ko bare daga teku amma haka kawai saboda shedan dan ne abin nan dinsa amma ya tashi ya dabaibaye mutane akan wannan dan jin daɗi sai wahalar da mu yake yi. Allah ba zai gani sai wahalar da mutane yake ya wahalar da masu mulki ya wahalar da har malaman ma duka to abin ai sai dai a hankali to amma ga abu muna ji karara karara muna kallon cewa duk jin daɗin da zaka yi ga yanda kwatankwacin sa yake ga inda jin daɗi yake can ka tafi can jin daɗin da ba misali to mu je malam
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه Mm.
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب wa ƙulun lazina kafaru kafirai suna cewa laula unzila alaihi ayatun mai ya hana ai halla mai ya hana a saukar da wa annabi aya sunna ce sunna ce ga ayoyi waɗanda suke birjik tare da annabi ko ina ya kewaya aya ce tare da shi bayan alkur'ani bayan abubuwa da suke bayyana kai shi annabi kansa kawai karan kansa ganinsa aya ce ta Allah tsayawarsa kawai da maganarsa kawai da tafiyarsa kawai da zamansa kawai da shirinsa kawai aya ce ta Allah dan ba irin na kowa bane to duk wannan bai ishe su ba amma laula unzila alaihi ayatun wai dai ina aya a sako masa da aya kamar sanda irin ta annabi Musa ko hannu ko kuma naqata salihu ko tashi matacce irin na annabi Isa duk wannan suke faɗa Allah ya ce kul ka gaya musu inna allaha yudhillu man yasha Allah shi yake darzar ya batar da wanda ya so wa ya hadi ilaihi man anab shi kuma yake shiryar da wanda ya taho zuwa gare shi wannan waɗansu mustashriquna sun ne musu kawo eh, hari ga alqur'ani cewa to yanzu shikenan tunda inna Allah yudillu man yasha Allah ne ke batar da wanda yake so to duk wanda ya bace ko me laifin sa shi batar da shi akai tunda gashi nan sun ya faɗa a'a duk wanda ya ce inna Allah yudillu man yasha ce ne ya ƙara sama ya ƙara samun ayar kuma wa ya hadi kuma ilaihi man anab ya ƙarasa izan tunda yana shiryar da wanda ya taho ashe inna allaha yudillu man la yunibu ilaihi kenan man lam yunib shi Allah yake batarwa tunda ya hadi man anaba to la ya hadi man lam yunib wanda bai nemi shiryar ba wanda baya so sai Allah ya kulle shi cikin rashin sansa wannan shine batarwar yanzu ko kai ne algabata mala kake da abu mai tsada gayar tsada mai kyau gaya kyau ka zo kana bijirar da shi ga mutum kana karbi kyauta ba kodari ungo yana kau da kai har ma ya juya ya zage ka kuma sai kace sai ka bashi abinka kuma naka ne ba shiriya ta wace ce ya bijirar da ita ku karba ku karba yaki to dan ya kwace abinsa kuma ya ce to ba zan bayar ba laifi yayi ai bai laifi ba Zaka shirya tasa ce kuma ya ce annabi ga ya usu ya faɗa ya faɗa har sun zagi ƙur'anin ma sun zagi Allah ma sun zagi annabin ma to to kuma in an ce an fasa baku laifi ne wanda kuma ya ce ni ina so an ce to zo ya hadi mani winihu shi ne ya hadi mani winihu zo ka karba kai wancan baya so ya je an kulle shi falan ma zagu zagu sannan a zagan lawo kuluban ko ba haka bane to haka abin yake da haka ba wai Allah asalan wai yana batarwa bane dama haka a'a Allah ya bar shiriya wanda yake so ya karba wanda ba so ya karba idan ka ce ba ka so sai ce to a sauka lafiya da kai ba kai Allah ba zai fara zama Allah ba shikenan kai kuma da kace kana so zo shikenan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina hatadaw zadahum huda haka yake to naje الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله Mm.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب allazina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa tazma'innu qulubuhum zukatansu kuma suka nutsu bi zikirillahi da zikirin Allah ala a fadaki aji a sani bi zikirillahi tazma'innul qulub zukata suna nutsuwa ne da zikirin Allah lalle kuwa hariyun biha zuciya ya cancanta gare ta ta nutsu da- da zikirin Allah in ba da shi ba kuma sai da me ai nutsuwa ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da abin da zai kwantar da hankalin ko to idan ya zama Allah bai kwantar da hankali bawa ba a shigar zuciyar bawa Allah ya tabbata a zu- a zuciyar bawa sai zuciyar bayar har sannan hankalinta bai kwanta ba sai me zai shiga ya kwantar da ita babu da haka zikirin Allah shine macancanci da ya kwantar da hankali to wannan o- zikiri aka ce to zikiri nau'o'i ne wani zikirin ne wanda zuciya take nutsuwa da shi to zikirai suna da yawa amma zikirai guda uku su ne waɗanda suke gaba-gaba wajen tabbatar da wannan nasi zikiri ɗaya alƙur'ani haka Allah ya kira shi zikiri ai da kansa zikiri na biyu sallah can gashi nan inda Allah yake cewa ah, eh, la tulhikumu amwalukum wala auladukum anne an zikirin la sallah ce anan to zikiri na biyu shine zikiru bil lisani la ilaha illa Allah subhanallah tsarkake Allah da harfi da zikirin Allah zikiri ne wannan ma waɗannan azkar ne gaba ɗaya sunan su azkar dukkan su waɗannan suna nutsar da zuciya ta wane fuska ake samun nutsuwar da shi zikiri din in ƙur'ani ne dama gashi inda annabi ya faɗa yace babu wani gida daga cikin gidaje da za a zauna ana karanta alƙur'ani sai Allah ya saukan musu da nutsuwa eh to kaga ai nutsuwa tana sauka fuskar nutsuwar da sauka da karatun alƙur'ani ne haka nan kuma fuska ta sallah dama ita ga ta nan wanda yake ganawa da Allah wace nutsuwa ce kuma ba zai samu ba ai duk kaya yadda koma san da ka tauka ce Allah gani na taho in gana da kai to akwai nutsuwa na to kuma shi fuskar zi- zikiri ta inda ake samun nutsuwa ta fuskar zikiri da la ilaha illallah ko tasbihi to shi ko wannan gashi nan ma a fili abinda Allah yake cewa fazkuruni azkurkum ku ambace nan ambace kuwa a ce ba bawa ne ma ya ambaci Allah ba Allah ne ya ambaci bawa ai ba magana anan to kawai sai dai kuma a- a- a yanzu cewa shi zikirin koya ka yi shi kawai haka ake samun wannan nutsuwar a'a da karatun alkur'ani da shi zikirin har sallar gaba ɗaya kalar zikirin na waɗannan wanda yake ba da nutsuwar a cikin zuciya shine yanda ya zama harshen tunda ƙur'ani harshe ne yake yi shi ma kar- zikirin Allah da harshe ake yi sallah ma ai karatu ne da tasbihi a cikinta to dukkanin waɗannan suna da bukatar su abuci zuciya tunda dama can nutsuwa a ina take to idan ya zama harshe ne ka ne kawai ki karatun alkur'ani babu Allah ba kallon Allah cikin karatun alkur'anin naka harshen ka ne kawai yake zikiri la ilaha illallah ba ka da Allah a cikin zuciyar taka har san ka ne kawai tsayuwa ce kawai a sallar sura ce ta tsayuwa ba kallon Allah a cikin zuciyarka ina zaka samu nutsuwar da haka sai ka nemo zuciya sun da zaka ce la ilaha illallah ya zama Allah ne a cikin zuciyarka Allah take kallo ita zuciyar wallahi za ta nutsu sanda kake karanta alkur'ani ka kwantar da hankalinka kana kallon zancen Allah kake karantawa inda yake cewa kaza kana na'am ka bar kaza kana na'am kayi kaza kana na'am kana karɓar sako daga ubangijinka za ka samu nutsuwa dole waɗannan su ne siga yadda ake samun nutsuwa da zikirin Allah ya zama zikirin ya abuci zuciya ita kuma zuciyar ta abuci kallon wanda take ambato din waɗannan su ne siga a hanya ta siga da ake samun nutsuwa kuma a duba sigar da siyakin ya zo ana iya samun nutsuwa da wani abu ba zikiri ba kuma wani abu daban ba zikirin Allah ba a ce an samu nutsuwa da shi akwai a ni dai ban sani ba a ce wani abu ko meye shi zai iya ba da nutsuwa ba zikirin Allah ba ban sani ba kuma siyaƙi na nassi na alkur'ani na yanzu shi kuma shi ma ya nuna ba haka ba Allah da Allah ta yi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah da ya ce ƙulubuhum taɗma'innu bi zikirillah ba taɗma'innu ƙulubuhum ba akwai bambanci tsakanin ƙulubuhum taɗma'innu bi zikirillah da taɗma'innu ƙulubuhum bi zikirillah akwai bambanci to da ca aka yi ƙulubuhum taɗma'innu bi zikirillah to za mu ce zuciyarsu na nutsuwa da ambatan Allah kuma wani abu ma za ta nutsu da shi bayan ambatan Allah amma taɗma'innu ƙulubuhum bi zikirillah hasaru aka yi zuciyarsu kadai da zikirin Allah za ta amsa ta nutsu ba wani abu da zai nutsar kenan ba shi ba hasaru ne anan takadimin wannan shine yake nuna hasaru a wajen saboda ka ba neman wata nutsuwa sai da zikirin Allah komai ya kare sai da shi mustashriquna suna magana anan su ce to yanzu gashi nan an ce ana samun nutsuwa da zikirin Allah idan an yi shi amma mun ji kuma can wata aya tana cewa allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum gashi can kuma wani ta kashe irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah to kamar da karo kenan suke cewa tunda nan an ce zuciya na samun nutsuwa da zikirin Allah waccan ayoyin kuma tana cewa zuciya tana samun takura zuciya tana samun raurawa da tsoro da kuma zikirin Allah to abinda ba su sani ba shine halaye ne na shi mai zikirin akwai hali bawa mai zikirin Allah sai ya zama ya kauce tunda ba masumi bane ba in aka ambaci Allah kuma gashi shi na Allah ne dan kasancewa mutum yana sabo bai sa a ce ba na Allah bane sai dai ya kauce lokacin da yake saban kuma zai iya dawowa to idan an ambata wa mutum na Allah ambatan Allah zikirin Allah tsoron Allah yakan kama shi ya raurawa to shine wannan cewa wajirat qulubuhum din idza zukira Allah in an ambaci Allah ga wanda yake na Allah to zuciyarsa na raurawa dan ya san ya saba wa Allah sai ya ji tsoron sa yayin da kuma yake zaune da Allah lafiya lau ya fuskanci Allah ba komai a zuciyarsa sai Allah sai zuciyar kuma ta nutsu kaga halaye ne daban-daban to kuma ta kashe irru minhu juludul ladina yakhashawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah wannan kuma salo kenan na tafiya irin na bayin Allah suna cikin tafiya Allah na gaya musu cewa shi mai mai azaba ne Allah shi mai danka ne kowa muna jijiyan muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta neme shi ta rasa sai ta same shi a cikin masallaci yayi sujada ya ce Allah ina neman tsarin ka da yardar ka ina neman tsari kakka fushi da ni ina jin tsoron fushin ka to wannan shine ta kashe irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum idan waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suka ji waɗansu siffofi nasa ta kashe irru min hujuluduhum sai fatunsu su takura sai su razana sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan kuma can da sun ji kuma Allah ya- yana cewa ni ne kaza duk wanda ya kaza ma ba ni ne mai afuwa ba wayayye ni me ba zan yi afuwa ba talinu juluduhum sai zuciya kuma ta yi sanyi sai ta lausasa saboda me dan wannan zikirin Allah da suka ji to wannan shine magana ta hudu shine cewa ma wasu ka ce to ai cewa taqdima innu qulubun bi zikrillahi da ambatan Allah da aka ce Qur'ani ko zikiri na, na tasbihi ko na la ilaha illallah ko sallah ai wannan duk gaba daya magana cewa tuna Allah shi ake magana ba ambatan ba taqdima innu qulubuhum bi zikrillahi haka kawai ka zauna baka karanta Qur'anin ba ma baka ma yi zikirin ba baka kuma yi sallar ba kawai a zaune kake kawai haka kawai sai ka tuno ubangiji sai ka gan shi gingirin a gaban ka yana mat- yana maka tsawa akan abin da kake yi ko kuma yana yana- abin da kake yi kai daidai ka tuno ka kalli ubangiji umarninsa da yake yi kan wannan abin da ake yi kuma kana kai to ai zaka ji ka nutsu tunawa kawai zai baka wannan nutsuwar to ala ayi halin shi yasa a can baya din muka ce to ko za ka yi karatun ka sa tunawar ne haɗu da zuciya a yi a yi abin shine za a samu nutsuwa Allah ya samu cikin waɗanda suke zikirin kuma suke nutsuwa da zikirin da mu je mala الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب alladhina amanu wa amilus salihati kaga waɗannan waɗanda suke mas- masu zikiri ɗin nan su ne waɗanda suke ima suka imani kuma suke aiki na gari waɗannan duba lahum wato farin ciki ya tabbata gare su ko kuma duba lahum wata bishiya da daɗa mai zaƙi mai daɗi a aljanna take sunanta kenan duba to duba tasu ce ranar alkiyama annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce akwai bishiya tana nan sunanta duba ita idan mahayin doki mai iya sukuwa a doki in ya hau yana ta sukuwa sai ya tafiya shekara dubu ɗari bai ƙare inuwarta da take- cikin inuwarta ba to taka ce duba ba kuma wai haɗa ku za a yi a ce duk ku gaba ɗaya ku haɗa ganginin bishiyar ɗaya ba kowa na da duba lafo tasu ce wa husna ma'ab da kuma kyakkyawan makoma wannan kuma Allah sai ya dunkule ya ce kyakkyawan makoma to sai kuma an je za a ganta wannan kuma Allah ya sa muna da cikin wanda za mu ganta to كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن mm.
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Ka- kazalika kamar yadda muka aiko annabawa kafin kai ya annabin Allah arsalna ka kai ma gashi nan mun aiko ka mun aiko ka kuma fi ummatin a cikin al'umma kada khalar min qabliha umamu wadda al'ummatai kafin su zo sun wuce daban-daban tun daga kan al'umma ta annabin farko annabi da ya biyo bayansa annabi da ya biyo bayansa zuwa kai da ka biyo bayan sauran annabawa ku ne mu ne al'umma ta ƙarshe al'umma sun wuce a baya kuma mu wata al'umma ba za ta zo ba in ba mu ba mu ne muna nan lokacin annabi za su lama al'ummar da- da da su- da su ta- da su ya fara ya wuce suna nan yanzu kuma muna nan bayan mun tafi dai wanda za su zo ma duk al'umma ce muhammadiya gaba ɗaya to Allah ya aiko ka cikin al'umma litattuluwa alaihim allazi auhayna ilayka dan ka karanta musu abinda muka yi wahayi gare ka ka karanta shi gare su wa hum yakfuruna waɗannan al'umma ta farko qurayshawa kafirai kenan waɗanda aka samu musu musulunta ba sai ga su alhalin suna kafirce bir rahamani suna kafircewa sarki Allah ar-rahmanu abin bauta da gaskiya mai ni'imta duniya gaba ɗaya da lahira da alherinsa sai suke kafirce masa a wannan kenan ko kuma ya kafiruna bin rahamani su ne suke kafircewa sunan arrahamanu da Allah yake cewa Allahu arrahamanu sai suka ce to Allahu mun san shi to shi kuma arrahamanu me wa man rahmanu menene ar-rahmanu qul ga musu tambayar rahmanu suke yi kace huwa rabbi ubangiji na kenan ar-rahmanu wanda ba dai shi ba da ku ba ku zauna lafiya ba da ba ku wanzu ba domin ba dan rahmaniyar Allah ba sunansa na ar-rahman da da ar-rahim ya tajalli kawai ba mai jin daɗi sai mumini amma kana cewa shi ar-rahmanu kuma ar-rahimun ne to rahmanu har kafiri har kowa ma ya shigo cikin rahmaniyar Allah shikenan to wannan rahmaniyar ta Allah da kuma suke cikin ta kuma iski suke mun wai waye ma ar-rahmanu Allah ya ce qul huwa rabbi ka ce shi ubangiji na ne la ilaha illa hu kuma mai wannan suna ar-rahmanu shi kadai ne ba abokin ba abun bauta da gaskiya in ba shi ba alaihi tawakkaltu gare shi kadai nake da dogara wa ilaihi mata makoma ta gaba daya kuma gare shi take
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد walau anna qur'ana suyirat bihi al-jibalu an ce waɗannan mutanen makka ne quraysha waɗannan dai mushrikan suka ce to yanzu mu abin da za a yi da wannan karance karance da da wannan karatun da kake mana kamata in kai karatu sai mu zai mu ga dutse ya matsa dan wannan duwatsun da suka yi mana ginginin sun zagaye mu sun dame mu a dan matsa ko ma samu filin wurin a ce a ce an matsa da shi dutse saboda wannan karatun naka ko kuma ƙasa ta kekkece mu dinga ganin abubuwa haka da suke halittun ƙasa ko kuma waɗanda suka mutu su yi magana to da wannan alkur'ani shine sai Allah ya saukar da ya ce law anna qur'anan suyirat bihi aljibalu da wani abun karantawa anan ba qur'anin ma ake nufi ba da wani abun karantawa za a karanta ya zama da karanta shi suyirat bihi aljibalu dutsuna an tafi da su din kamar yadda kuke so au qubbi'at bihi ardu ko kuma ƙasa ya zama an kyakketa ta da karanta shi wannan abin karantawar au kullima bihil mauta ko kuma a yi magana da mataccen matattun su yi magana to da za a samu wannan to da ƙur'ani kenan wannan ƙur'anin da yake hannunku duk abin da zai iya yin mu'ujiza shi ne zai yi ba wai wani abu daban da kuke nema a kawo ba shi da za a yi da shi zai yi ko kuma da cewa za a yi musu wannan din alƙur'anin da an karanta dutse a ga ya fashe ya kauce a ga ƙasa ta kece ko kuma an samu ƙasa ta haɗe ma'ana ya zama daga nan zuwa nan dandana fi a je saboda ƙasar ta haɗe ko ko matattun su yi magana Allah yake gawa annabi ko da an yi haka lama amanu domin an an shafa jawabin sharadin to meye jawabin sharadin shine za a kaddara shi da za a yi musu hakan da basu imani ba kuma da wani abu suke nema wanda zai iya yin wannan to qur'anin ka shine zai wannan din ne to wannan shine kuma wannan abin da duk suke nema a mu a ruwa ta annabi Muhammadu ma duk mu an mana shi duk mun gan shi ma duk waɗannan guda uku sun faru duk duk yanzu mu haka a haliyan muna ganin wannan abu na farko dai matsar da dutse tun wannan gingirin gingirin da suke gani ba ba da hauya ba ta ya za a sada dutsen hudu makamantan haka ada to amma yanzu duwatsun da aka kautar daga maka guda nawa ne irin waɗannan na zamanin nasu wanda suke ci a matsar da su duk an matsar da su duk da an sa nakiya fam zai tashi sai ya matsa mu'jiza ce ta annabi Muhammadu kuma sannan kudi arbin ardu din nan a ce a ƙasa din ya zama an yayyanke ta ta zo kusa gashi nan yanzu ki ka tashi kana minti ɗaya kana sau kana kana gari awa ɗaya biyu kana wata ƙasar ta duniya da ba taka ba ma wannan duk ba gashi ba shi ko a ce mata ce magana ba gashi muna gani ba har ma abinda baka ji ba sai ka tambaye ka ce me kace sai ya sake maimaita ma ko ku san wannan ba imana mata ce magana abu ne gashi ne mai sauki amma in baka ji baka sake tambaya ya sake gaya ma yanzu wani wani abu mai sauki za a zo kawo tasha ba ha to da da a cikin gida ne sai nuna ma da a ce yanzu cikin gida ne sai in kunna ma bidiyon mutum ya shekara goma da mutuwa shekara goma da mutuwa yana wa'azi yana magana ya bayan yana magana inda baka ji sosai ba ma sai kai tariya da ka da baya me kace sai ya sake maimaita ma wallahi duk wannan ni'ima ce ba magani ne ya mutu yana ƙasa ya tafi shekara 20 30 ma wani amma za a ga za a ji abin da ya ci ko matacce ne yake magana ballillahi al'amuru jami'a Allah ya ce duk abin da suke neman nan ba wai wani abin da in an yi shi za a yi imani kuma ka ce musu in ka ce in yi wannan abin da suka ce in yin za a iya yi to kan ma ka ce in yi domin bal ka bar rashin imaninsu da imaninsu na wuri na ba rashin na yi wannan ɗin ma su kin imanin saboda haka lamari na Allah ne imani da rashin imani a hannun Allah yake jami'an gaba daya afalam yayi asil ladina amanu Allah ya sha'u Allah mu'minai ba ma annabi shi kadai ba da suke son din to wannan abin da kafirin nan suke nema to ya rasulullahi za a iya yi a nemi Allah yayi mana duk a huta sai Allah ya ce afalam yayi asil ladina amanu ayya alamin ladina amanu su mu'minai din wanda suke neman wannan ba su san cewa law ya sha'u Allah da Allah ya so lahadan nasa jami'an da Allah ya shiri mutane ko ba ma ayan ma ba ayan ma ba sai an nuna ba to dan haka ku bar wannan magana Allah ne ya so kawai ya bar su haka wala yazalu allazina kafaru waɗannan kafirai da kuke ganin su ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'atun azaba tana samu su saboda aikin kafircin nan nasu da suke yi a ɗanɗashe su tana a kashe su ta can a ribace su ta nan wurin a yaƙe su ta nan a samu su fari ta nan ba za su gushe da wannan ba haka aka kaddara musu au ta hullu qariban min darihim ko kuma wata rana annabin Allah mai maka izini ka sauka kusa da gidajensu ba sun kore ku ba ku mumine da ku da annabi to ya kusata ka zo ku sauka kusa da gidajensu kamar hudaybiya kenan ai lokacin da annabi ya zo zai shiga maka da rindinarsa a hudaybiya aka kowa ba a shiga ba wani sahabi ai fadawa ya faduwa ya sujada yace ya gode wa Allah ya san musulunci ya gama samun nasara yu ai a tsaya a ce za a yi sulhu ma da annabi waɗanda aka tattara ina suke ina suke ku tafi ku tafi ku mana gida ku mana gari ai sun kai sun isa kenan ma har aka yi sulhu to ku je ku dawo baɗi mun yadda saboda sun san dole sai an ce a dawo din ba za su ce ba za a shiga gaba ɗaya ba sun san ba su isa ba su kafiran to wannan ma musulunci ne ya fara kawo ƙarfi yace au ta hullu qariban min darihim hatta ya ce wa Abdullah amma lokacin da alƙawarin Allah zai zo abu a kece makatan ma gaba daya ka sauka cikin makan gaba daya inda ka fitan kuma ka dawo su kuma su fita ko su zauna su bika eh to haka za a yi kenan ba za a nuna musu waccan ayar ba ta cewa da suke nema wai abu matsar da dutse ko aikar a duk ba za a yi wannan ba su zauna cikin kafircin ba su musulunta ba kuma suna nan cikin kafircin za mu baka dama ka shigo ka zo har dab da su gaba kuma ma ka zo cikin garin nasu ma gaba ɗaya ka buɗe garin nasu to hatta ya tiya wa adullah har lokacin da alkawarin Allah zai zo inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari haka zai ya kuma yi din annabin ya zo din ya dawo din ya shiga maka ya fatattaka ta Allah baya saba alkawari tun kan ayin ne yake faɗar haka eh to ai abin da yake sa a saba alkawari da ma ɗayan biyu uku ne ko dai shi mai alkawarin bai da abin da zai cika alkawarin ko kuma mai alkawarin yana da abin da zai cika alkawarin lokacin cika alkawarin yayi amma baya nan ga abin amma shi baya nan to to to Allah wanne ne a ciki anan me zai gagare shi sannan kuma yana nan ko yaushe saboda haka yace to ba zan ba zan saba alkawari ba to ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أنا ديك أرى للاشن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مكا إزجلي يا النبي الله muna jin abin da ake maka Allah na cewa yana sane an yi izgili da birusulin ga manzanni ma min qablika kafin ka zo kamar yadda ake maka izgilin nan ya annabin Allah to yi hakuri da aka izgilin ga al'umman da suka annaban da suka wuce baya amlaitu lil ladina kafaru na saurara wa waɗanda suke sun yi kafircin ba daga yin izgili ga annabawa ba Allah yake dankar al'ummar yakan dan saurara ko za su dawo to waɗannan al'ummar ta kama da suke maka izgili da kaga ban danke su ba dan saurara musu akai thumma akhadtuhum ana bayan da na saurara ba su dawo ba na danke su fa kai fa kana iqab yaya kaga fadawar azabata kan wanda ya kibi na ta hau daidai yi mana ta zo ta zauna matsayinta dan wannan tambaya ke mahallinta kenan
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بزاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
Allah ya ce a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat tambaya ce Allah yake yi yanzu a ce yanzu wanda yake shi qa'imun ai mai kiyayewa mai kula raqibi mai duba ala kulli nafsin a bisa kowace rabi ma kasabar da kuma abin da ran take aikatawa na alkhairi ko na sharri yanzu wannan ya yi daidai da wanda ba kama haka ba ba a kawo ɗaya ɗaya ɓangaren ba yanzu wanda ya zama shi ƙa'imun ne ƙa'imun nan ba na ƙiyamu da kugudu ba ne mai tsaye muraƙi yana kallon bawa duk shige da ficenka da kai kawanka gaba ɗaya a ce wannan yana kallo da kuma wanda shi baya kallon komai ba abin da yake iya gani sa zama daya to Allah raqibu ne shi duk bawa abin da yake yi Allah raqibu yana kallon kamar mai jarabawa kana zana jarabawa ga wani akan ka in kai sata amsa yana gani in zaka ba wani amsa yana gani duk abin da zaka yana gani zaka iya yin wani abu wanda ba daidai ba to kowa ya san Allah yana ganin sa Allah qa'imun ne ala kulli nafsin bima kasabat Allah na muraƙabar kai niyyar kama yana kallanta daga yanzu zuwa an jima mai ta yi ta canja ko kuma ta dace raƙibu ne shi Allah yana kallo kuma yanda ya nan gaba ɗayan mu nan gaba ɗaya kowa yanda niyyarsa take daban da zuciyarsa take daban to raƙibu na nan yana kallo daban-daban kallon na wannan bi hana ya kalli na wannan ba wannan ba nan ba haka Kano haka Najeriya haka duniya haka gaba ɗayan hawan da suke matattu halin da suke ciki raƙibu ne kowanne filla filla ko ba ya gama da wannan zai wannan ba a lokaci ɗaya yake rika to wannan yayi kama da wani wanda ba shi ba ba zai yi ba to shine shine yace waje alulillahi shuraka wai wanzu me me irin wannan sifar wai shi suka sawa cewa yana da abokin tarayya waye zai zama haka to kuma sai a sa masa abokin tarayya wanda shi ba hakan yake ba to kafirai sun sa wa Allah abokin tarayya suna bauta masa Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul gaya musu waɗannan abokan tarayya da suka ce wai abokan tarayya ta ne sammuhum ka ce su faɗa maka suwaye su su faɗa mana suwaye tun a sunan za a faɗi a karaya domin shi sunayensa kowane suna cike yake da aiki arrahmanu mai jin kai ne a faɗi wani suna na gunki me yake yi alƙadiru iko gare shi kuma ga ikon yana yi gunki me yake a faɗi kowane suna ne ƙulsan muhun su ambata mai sunan gunkanan gunkunan muji babu amsa amtu nabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ah to Allah yace ko kuma suna gaya wa Allah ne wani abin da bai san shi a bayan ƙasa ba halitta halittarsa ce kowa nasa ne shi bai san yana da abokin tarayya ba su da suke faɗa wannan gaya masa suke ga wani abin da baka sani ba an bi zahirin min alƙauli ko kuwa kawai zaren zahirin magana ne kawai ku ce lata ku ce uzza ku ce manata ku ji daɗi da faɗar suna amma ba aikin su gaya maka wanne ne ciki wannan din ne na karshe zahirin min alqawli ne kawai zarar a ce lata manata uzza kaza hubalu duk gasu nan amma me aikin hubalu babu Yau suna ne to suna ya zama shirme kenan shi ku Allah da suna da aiki ne da sifa a cikin suna to an bi zahirin min alqawli bal zuyina lil ladina kafaru Allah ce duk ba su da amsa cikin waɗannan abubuwan kadai dai an kawata wa kafirai wannan kafircin nasu ba wanda ya gaya musu akwai wani shariki ba ni ba to ta ina suka samu ta kawace kawacen shedan kawai shedan shi ya kawanta musu wasa du'anin sabili kuma ko suddu ko saddu dukan karanta ko an tsare su ko kuma su sun tsare mutane daga barin tafarkin gaskiya su sun san ba wani ba ni din ba amma suka kiyarda saboda shedan ya tsare su ko kuma suka cike batar da wasu saboda kar su gane ni din wa man yudlilillahu kai wanda Allah ya danzar da shi daga barin tafarki na daidai fa ma lahu min wa ya isa ya shirye shi fa lahu min hadi ba mai shirye da shi sai Allah Allah ka shirye da mu to لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
to lahum azabun waɗannan masu wannan wannan wannan wannan sifa ko waɗannan aiki suna da azaba fil hayati duniya anan rayuwar ta duniya azaba za ta zo ta same su yanzu suna ganin su ne shugabanni a kafirci musulmai sai laɓa-laɓa suke yi ko to a ranar a nan duniyar ba sai an je lahira ba za a ɗora musuluncin akan kafircin a zo ana neman su suna ina sun ɓace sun gudu wanda ma bai musuluntan ba haka kaga azaba ta same su ana wala azabul akhirati ashaq ko kuma ma a kashe su a yakuna amma kuma ko kashe ka aka yi yaki ko kashe kafiri aka yi yaki ya ji suka ya ji tsara azaba ne wannan amma azabul akhirati azaba tana can a lahira wannan bata kai azaba ba ma azaba ta lahira ita ce azaba mafi wahalawa to amma min dunillahi min waqi kuma ba su da wani wanda zai kiyaye su in ba Allah ba Allah ne kadai zai ce a bari to kuma shi suka saba shi zai ce yi kuma shi yake cewa ayi ba mai kwatan su
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون الله يتي مثال الجنة da kuke jin ana wa masu tsoron Allah albishir da ita za a ba ku shi a nan dai guda uku aka ɗauko ko kuma guda biyu na farko aka ce ta jirimin tati haru ita dai aljanna ita wannan da ake muku alkawari da ita ake wa masu tsoron Allah alkawari da ita wato koramu suna gudana ta hatiha kullun aka ɗauko kaɗan ne a cikin sifar aljanna in za a sifanta baka ji an faɗi zancen koraman nan tata ba to kada ka sake tunaninka ma ka kau da shi daga barin in an ce korama ka hango wata irin korama ko, ko tafiya kai a wata duniya kaga an shirya wata korama tana kwarara da kyau ta baka kaye in ka kawo mun ita ka zalunci mutane ka zalunci kanka ba wallahi korama nan sai dai an ganta kawai dama can ko ina ma Allah sai dai ce masalu misali ne ba wai shine ba misali ne domin me domin shi ana kwatanta abin da ba a sani ba da me da abin da aka sani yanzu idan zan ce maka wannan ya kama da irin abin nan naka sai in turo nawan sai in gane wannan to naka duk abin da baka sani ba sai ka gane shi da abin da ka sani to ita aljanna ba a santa ba to in an tashi kwatanta mana kuma ana so mu santa da me za mu santa da abin da muka sani to kai abin da ka sani na nan duniya ka sani to kuma shi gashi duk wannan da ka sani na duniya ba irin na lahirar bane to kaga ashe in an ɗauko maka misali to shi sunansa kawai kwatankwaci ba wai irinsa ba luga ta larabci kowane ma yare ba larabci ba ba shi da abin da zai iya faɗar abin da yake cikin aljanna ai yanzu in na ce maka na ga wani abu kai baka ga wannan abun ba to me na faɗa ma kaga wannan abu ne ka gane shi ai a duhu kake to aljanna an ce maka akwai aljanna kai akwai dadin aljanna kai ba ku ji dadin ba to me amma sai aka ce ba ku ji daɗin ba domin akwai mata to ba ka san matan ba sai aka ɗauko maka wani samfur na abin da ka sani to ai ba irin na can ɗin ba ne waɗannan da kake ji nakun kenan wannan su matan ba irin waɗancan ba ne ba kuma ko matan kada su ga matan wasu sun je an ce ba irin su kudin za mu da ku irin na can kuma ɗin an je eh matan na nan in sun je na shiga aljanna matan ka na aljanna har na duniyan da za su zama na aljanna ba irin na nan ba ne duk ba ya haka ake ba wallahi duk kwatan kwashi ne kawai na can ɗin fa ba zai kwatanta ba wallahi sai a haƙura kuma tunda annabi ya gaya mana a aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba a raya ma a zuciya ta raya ba a taɓa raya ba to kaya mun yanda za mu san shi to amma akwai shi kuma to sai imani sai kuma Allah ya kai mu misalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah alkawari da ita ita ce wadda ta jiri ta al'anharu ta jiri min tahatiha ƙoramai na gudana ta ƙarƙashinta ukuluha da'imun abincinta dawwamamme ne kasan wannan kuma wata wani abu ne daban kasan tun anan ma kai ka gane kai naka abincin ba dawwamamme bane to amma ita abincinta dawwamamme ne me dawwamamme dawwama ta bangaren ba zai kare ba ka a miƙa a tsanko yayi daɗi eh da daɗi a ƙaro eh a ƙaro a ƙaro eh a ƙaro a ƙaro eh a ƙaro ba a ƙaro ya ƙare kaga ya zama da'imun kenan to sannan kai mai cin kai ma kai ma ba za ka ce gashi ina ci kasa yanzu a nan akwai abin da kana ci kana jin daɗinsa a baki amma cikin ya cika kana so ka ƙara daɗin bai ishe ka ba, amma cikin ba zai ɗauka ba, a da'imun kana ci yana shiga, sai in ka fasa ci, amma ba zai kasa shiga ba, saboda mai saboda da'imun zai ta zirawa, za ka ta zirawa, ba magana cikin ya cika. Kaga ukulu ha da'imun. To sannan akwai wani abin da kuma shi, baka ƙoshi ba, amma kana ci kana ci daɗin ya ƙare, ka daina jin daɗinsa. ka ce a bar shi a'a shi ma da'imin daɗin da'imin ne wallahi kana ci a dawwama da daɗin in ka ci na yanzu na gaba ya fi na yanzu daɗi haka za ka yi ta yaushe da'imin algaf ta bala tilka uqubal ladhina taqaw Allah ya ce kun ji labarin wannan abin da aka gaya muku to shine gidan waɗanda aka suka ji tsoron Allah wazilluha shi ma inuwa aljanna da'imun ita ma a dawwama take to akwai rana ne da inda inda kaji an ce akwai inuwa ai kamar da rana kenan ita ce take bada inuwa babu rana to kuma ya da inuwa eh haka aikin Allah haka Allah ne shi anan ba ganin yayi dama yasa maka rana ta zama ita ce kishiya inuwa ba to can kuma inuwa ce ba ta da kishiya ba ranar ba aiki sa bane filullahi saboda haka ita ma da inuwan ta a dawwama yake abin da yasa ake yawan kawo magana inuwa waɗanda Qur'ani ya fara muhadaba da su ya fara magana da su a makka su saboda tsabar rana da suke da ita ba abin da suke za ka ji kowa ƙoƙi suke suna maka suna waƙe inuwa saboda tana musu daɗi to sai ake gaya musu aljanna akwai inuwa to tilka uqubal ladina taqaw wannan shine karshe aqibatul ladina taqaw karshe na bayin Allah da suka ji tsoron Allah wa uqubal kafirina wannan shine na masu tsoron Allah to kamar an ce su na wanda ba sa jin tsoron Allah su kuma menene nasu Allah ya ce uqbal kafirina annaru karshen wanda duk ba tsoro na yake ji ba ita kuma wuta ce ita kuma sifanta yana can kwaji ta a wasu wuraren kuma to
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب to wallazina atainahum alkitaba Allah ce waɗannan waɗanda muka ba su littafi wato yahudu kenan da nasara kamar Abdullahi ibn Salamin da waninsa waɗanda suka musulunta daga cikin muminai daga Yahudawa yafrahuna bima unzila ilayka annabin Allah suna farin ciki da abin da muka saukan maka kan ranka ya baci cewa duk gaba ɗaya aka ba duk gaba ɗaya aka yi maka tawaye aka ji karba addinin naka ba a akwai waɗanda ma su suna farin ciki in karanta karanta alqur'ani eh kamar yahudu kamar su abdullahi ibn salami kenan ya fara wanda bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da aka saukar maka ya annabin Allah wa min al ahzabi amma daga cikin wato masu taron gangan ko kungiyoyi na mushrikai wanda suka hada kai hadda yahudawa man yunkiru ba'dha akwai waɗanda suke inkarin wani shashi na alqur'ani waɗannan su suna inkari gashi su yahudawa ba abota littafi ne suna ta jin abin da annabi yake faɗa na cikin alkurani ya ma yi daidai da littafin da aka saukan musu amma dan kawai kada abu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan kuma a kafirce masa sai su haɗa kai da mushrikai a nan bangaren su nuna cewa kai duk abin da yake faɗa ba haka bane sun kusan hakan ne to akwai masu inkarin ba'adahu to ashe tun da aka ce yunkiru ba'adahu suna inkarin ba'arin alkur'ani ai har su mushrikan akwai ba'arin alkur'ani da ba sa inkarinsa kenan ba'ari suke inkari ba duka ba kenan kamar yanzu annabawa ba har ma muna jin mushrikai na jingina kansu cewa annabi Ibrahim nasu bane to ba gashi a cikin ba gashi a cikin alqur'anin ba sai yi musun cewa ba annabi Ibrahim ne shi ma ƙarya ne kaga ba ƙarya bane sun yarda da wannan to ashe ba'arin qur'ani suke musu ba ba dukkanin sa ba kulinna ma umirtu kai dai abinda zaka ce ya annabin Allah ka ce ni an yi min umarni ne an a'budallaha ni in bautawa Allah ko ni kadai ne in bautawa Allah amma ba ku bautawa Allah ba wala ushrika bi ba zan shirka da Allah ba ilaihi ad'u gare shi kadai nake kira wa ilaihi matab kuma gare shi makomata take dan haka ba ji ba gani kar ku yi tsammanin akwai sarasara ko sauki sauki ko za a zo a daidaita ba daidaitawa daidaitawa ku zo ku bi Allah ku daina shirka shikenan to kai ma mai wa'azi haka kake mu je
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق kamar yadda muka saukar maka da wannan littafi ya annabin Allah anzalnahu mun saukar da shi dai wannan alqur'ani hukuman yana mai hukunci kana hukunci da shi ga mutane arabiyyan ko mun saukar da shi ba larabyan alqur'ani ne ya abin da ake magana da shi harshen yaransa larabci da shi alqur'ani domin qur'ani mun yi bayani a bayatin kan suratu yusufa cewa qur'ani ita ce yaren larabci shine zai iya gamsar da abin da duk ake so a sani a faɗe shi kuma an fahimce shi wani yaran bai da yalwar wannan to alkur'ani ya zama balarabe ta wannan siga sannan kuma al'umma farko da aka fara saukarwa da alkur'ani larabawan ne kuma annabi annabin duk duniya ne gaba ɗaya to yare a duniya guda nawa ne ai da wani yare guda ɗaya dai kenan za a yi gana kuma da ya zama balaraban qur'ani ba kuma yanzu ba bahaushe bane kai ba ka san qur'anin ba ai ka san ka san shi ko da haka kenan ko da alkur'ani balarabe ne amma sakonsa gaba ɗaya na kowane yare ne Qur'ani arab wala in tabata awahum a kaddara ko kuma kai mai saurare da kai ake dan manzon Allah yana kan matsayi madaukaki yana kan siratul mustaqim irin wannan maganar in an doshe shi da ita ana gaya maka ne cewa kai ka kula da kai ake domin annabi sai ma da Allah ya ga dama ya zabe shi sannan ya zama annabin sannan ya zama rasulin sannan kuma ya fifita shi kan dukkan manzanni don haka abinda za a faɗa ɗin a nan kai kasan ba shi zai yi ba Allah ya ce da za ka bi soye-soyen ran kafirai to waye kenan zai bi kai kai da ka iya bi ɗin da kai ake amma annabi sallallahu alaihi wasallama ka san yana kan kamala da Allah yana so ne shi shi Allah kamili ne ba mai dose shi kuma sai da kamala haka abin yake to duk wanda yake son ya zama ya doshi Allah to ya samu kamala ta rashin hada Allah da wani ko kallon Allah tare da wani a cikin aikin da zai wa Allah to idan kana sauraron soye-soyen ran kafirai kamar yadda yanzu gashi nan muna da kasashe na musulunci amma suna karkata kunne suna sauraron soye-soyen ran kafirai din Allah ya ce to idan kuna idan kuna bin soye-soyen rai na kafirai ba da ma ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na tauhidi da wannan alkur'ani musulmi ga qur'ani a gabanku ga Allah yana magana a ciki dukkan wata mushkila akwai yadda za a warware ta a ciki amma mun bari muna neman ya za a warware mushkila daga mutanen yamma su za mu nemi wannan za a yin a wurin su Allah ya ce to in kuka yi haka malaka min Allah in kai haka malaka min Allah kai mai saurare baka da wani wani wali wanda zai taimake ka baka da shi muddin ka bar Allah ka kama waninsa wala waƙin ko wani mai kiyayewa sannan Allah zai kama ka baka da shi na'am
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية Mm.
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله Mm.
لكل أجل كتاب Mm.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ya annabin Allah suna gaya maka cewa wai ai kai mutum ne ya akai akai manzo mutum kuma ya zo daga Allah ko kuma cewa a to ya kuma kai ya muke ganin ka kamar yadda muke kana shiga kasuwa kana cin abinci kana duk waɗannan abubuwan ya ya kamata ya kamata ka zama daban ba haka ba Allah ya ce a da kaza arsalna rusulan min qablika kafin ka zo mun aiko manzanni kafin ka zo ya annabin Allah waja'alna lahum azwajan wa zurriya kowanne kowanne daga cikin su kuma mun tashi yana da mata yana da yayaye gaba da yana da zuri'a kamar yadda kake da shi ya annabin Allah dan haka mutuntaka bata hana annabtaka ba eh janibi na bashariyarka eh za kana da aure kana da iyali kana da ƴaƴa zaka shiga kasuwa zaka ci abinci zaka rashin lafiya duk janibin bashariya ne to kana da wani janibi da kuma ba irin wannan ba kuma ba na bashariya bane ba wannan kuma wane mutum domin dama mutum biniyan mutum kiran mutum abu biyu ne ai da ruhi da jiki ba shine ba duk waɗannan abubuwan da aka lissafa su rashin lafiya su cin abinci su aure duk jihazi ne na jiki amma ruhinka bai da wani hazzi a cikin wannan ruhinka yana hazzinsa shine sanin Allah matsayinsa a wurin Allah shine to wannan annabi a ruhi ai ba mutum bane a jiki mutum ne amma ruhinsa ba irin na mutane bane ba muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar ba ma cewa annabi wani abu ne daban ba mutum ba annabi mutum ne sai dai ba kamar kowa ba kamar yadda dutse dutsen dala dutsen cikin tabo duk in an ɗauko shi sunansu dutse shi kuma dutsen gwal ya sunansa shi ba- shi gwal me ne to da dutsen gwal da dutsen tabo kai mutuntaka ka irin ta dutsen tabo ce ta annabu ta gwal to shi kenan aje duk mutum din ne amma ka je yadda mutum din yake wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin kuma duk abin da suke nema a zo da shi ka ce musu wani annabi duk da suka wuce a baya ma a ce shi da kansa ne ya zo da aya ba mu muka ba shi aya ba a'a kowane manzo ba zai zo da aya ba illa bi izinillah sai da izinin Allah li kulli ajalin kitabun kuma aya da ake ganin suke cewa a saukar a'a in lokaci yayi mun ga za a iya saukarwa ya dace a saukar za mu saukar domin li kulli kowace mudda ta wani abu maktubun am- abun rubutawa ne za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza cewa mun damu sai an yi ba zai sa mu gaggauto da lokacin ba kowane abu yana da wani wani lokacinsa yamhu Allahu ma yasha wa yusabbit to wannan ita kuma jimlar zai yi ta yi alaƙa da abin da yake a baya zai yi ko ba ta da alaƙa ta zama mustaƙilliya ce da kanta idan ta in aka mai da ita tana da alaƙa da a- abin da yake wuce baya cewa da suke cewa a saukar da aya a yi kaza a'a da kuke ganin ayoyi iri na kaza na annabi Musa irin na annabi kaza waɗannan sun zo sun wuce mun shafe su yamhullahu ma yasha'u me muka tabbatar da muka shafe su annabi da kuma mu'jizar ta alqur'ani to Allah shi ya ga dama ya ce kaza shine mu'jiza ta yanzu ta wani lokaci kuma kaza to ya shafa wancan ya kawo wannan to kaga in an mai da yanhullahu ma yasha wa sabit tana da alaka da aya wannan da muka ja ta baya idan kuma ba ta da aya ba ta da alaka a'a kawai Allah yana faɗar wani irin kalar aikinsa ne cewa a sani Allah na share abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so komai ma don haka wasu malaman suka ce anan magana ake lauhul mahfuz abin da yake cikin a rubuce a lauhul mahfuz za a yi kaza za ka yi kaza in ka taso shekarar ka kaza za ka je wuri kaza za ka yi arziki kaza to in Allah ya so zai shafe wani abu daga ciki ko ya bar abin da ya so wannan kenan ko kuma nasiku da masuku yake magana a cikin alkur'ani kar ku ce ya muka ga an saukar da aya kaza kuma an shafe ta yana so ya ga dama ya shafe wani abu ya tabbatar da wani abu ko ku a'a gaba ɗayan ma abubuwan da ya suke tafiya gudana na rayuwa kamar ajali shine anan ma wasu suke da magana wanda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa duk wanda yake sadar da zumunta yana daga cikin wanda yake son a yalwata masa arzikinsa kuma ya zama rayuwarsa ta ƙara tsawo to ya sadar da zumuncinsa to kenan sai aka ce to yanzu idan mutum zai sadar da zumunci shekararsa goma shekara talatin ko hamsin zai yi amma in ya sadar da zumunci zai iya sittin saba'in kenan tunda an ce za a ƙara masa to in kuma haka ne ya za a yi da can inda Allah yake cewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu idan ajali ya zo na Allah da ya yanka shi akan bawa ba za a jirkinta ba samsam to ya abin yake ci to ai daidai yake hakan yake hakan take dai tunda yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit din anan idan yanzu shekara goma za ka yi Allah ya ce za ka yi shekara goma amma in ka sadar da zumunta za ka yi sha biyar misali to hatta duk mala'iku da waye kowa wannan yake kallon za ka yi shekara goma in ka sadar da zumunta za ka yi sha biyar za ka sadar da zumunta ba za ka sadar ba sai shi ya sani don haka yamhu Allahu ma ya sha wani abin da suke ganin na shekara goma da lokaci ya yi ka sadar da zumunta sai su ga ya koma sha biyar kaga mahawasa bata ya share wani ya tabbatar da wani to to waccan maganar da muka faɗa cewa kuma ba shi kuma ya ce baya ƙara baya ragewa i magana ta gaba shine wa inda hu ummul kitabi shi yana da ummul kitabi shine asalin littafi din menene asalin littafi shine duk abin da za a yi a wannan asalin littafi shi ba ƙarin ba ragin a nan inda kowa yake kallo da mala'iku wanda lokaci ya bari su tafi su yi aikin su suna kallon za ka shekara goma amma in ka sadar da zumunta su sha biyar to shi kuma a can al'ummul kitabi ya sa shekara sha biyar za ka yi tun farko ma ba mana sai za ka shekara goma an fahimta to kaga wannan na ba ƙari ba rage a nasa lissafin yake yi nan kuma inda ake shafewa a sake dawowa a cikin wani lissafin kenan Allahu alamu
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب abin da suke yi mutanen makka kana cewa za a yi azaba kuma su ga azabar bata zo ba har wasu mumine abin yana damun su Allah ya ce in ma nuriyannaka ba Allah ba'd allazina iduhum ko dai ya zama mu nuna maka shashin abin da muke musu alkawari na azaba ya zo kana nan ka ga muna azabta su ya rasulullahi aura tawaffayannaka ko kuma lokacin tafiyar ka zaka taho garin wajen mu lokaci yayi sai mu ce ka taho din ba azaba ba amma ka san sai ko ka tafi sai mun yi musu fala lauma alaika ba ka da wani zargi shi ne jawabin sharadin ko mai musu azaba kana nan lafiya lau in ko ba mai baka taho ba shi duk dai kai dai a wurin ka dai ba zargi ka ban mu da su kawai fa inna ma alaikal balag kai isar da sako ne ka isar mun san ka isar kuma wa alainal hisab caji namu ne mu za mu danke su mu caje su to kuma kai ka gama da naka kaban mana namu kenan mu je أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب wai su waɗannan kafirai na maka da ƙureshawa da waɗannan mushrikai ba su da hankali ne ba sa kallon yadda abin yake lamarin naka ba sa kallon yadda yake tafiya alam yarau annan annanatil arda nan kusu ha min atrafiha ba sa kallon muna zuwa wa ƙasa ƙasar ƙasar makka kenan muna tawaye ta ta gefanninta lokaci kaɗan sai su ji an ce can gefen maka wadda huruf sun faɗa musulunci can ma gefen sun faɗa musulunci muna tattawaye ƙasar makka ta gefunanta ba su kalli wannan ba su ce to mu ya kamata mu san dai ko mu zo mu sallama ne kafin abin ya zo kanmu ba su kalli wannan ba wallahu ya hakumu la mu'aqqiba li hukmihi ko kuma wasu suka ce wannan wata fassara a walam yarau anna natil arda nan qusaha min atrafiha cewa ba sa kallon cewa muna fuskantar ƙasa muna tauye ta da tauyewan manya-manyan malamanta da manya-manyan jigajigai nata wanda suka sani wane mun cizge shi ya tafi lahira wane ya tafi lahira wane ya tafi lahira ba sa tunanin haka su ma abin zai zo kansu eh domin wannan kuma shi ma haka yake musamman yanzu abin da ake faruwa lalle ana tauye ƙasa min adrafiha duk malami jijjige in ya faɗi ya mutu kujerar sai kaga bata zaunu ba ko a ilimin ko a tsoron Allah a iya zamanta a tsoron Allah ma a ringa a yin abin da ma malamin da ya wuce bai ba amma babu tsoron Allah malamin nan kusuha min atrafiha wallahu ya kun wala muaqiba li hukumi Allah shine mai hukunci ba mai bin baya ce dan me akai haka in yayi shari'a ba a cewa za a da da shari'a ya ake cewa nan ya nan a ce afil ba afil ba afil la muaqiba li hukumi to abin da yake za a yi afil din wai za a duba a ga ko yayi ba daidai bane ba shine afil ba ta baya da akai ko da kuskure to Allah ne mai shari'a ta farkon waye kuma zai taqibi to babu la mu'aqqiba hukumi ai la radda hukumi ba mai mai da hukuncin sa in yayi wa huwa sari'ul hisab shi ko mai gaggawar hukunci ne tun a duniya in ya ga dama sai ya ma hisabi ba sai an je lahira ba kuma yana hisabi yanzu ma gashi muna kallo dan duk abin da muke shiki na, na, na, na takura da abubuwa da muke ciki hisabin muka fara karba Allah mun tuba ka yafe mana kuma kuma sai mu daina din to وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار وقد مكر الذين من قبلهم الله دينا جيلو النبي صلى الله عليه وسلم abin da zai kwantar masa da hankali ya kwantar masa ya ƙara kwantar masa da zuciya ya ce kad makarar lazina min qablihim wannan makircin da kake ganin mushrikai suna maka wallahi waɗanda suke annabawan baya ai shirya musu duk irin wannan makarin to sai Allah ya ce sun shirya makarin amma walillahi makaru jami'a yo dukkanin makaru ba nawa bane inji Allah a a a shirya wani Allah makaru ne makaru ne yanzu na lullube wani abu anan idan na zo da takobi a fili zan yaƙe ka ba makaru bane don yaƙin fili ne shi makaru yaƙin ɓoye kenan amma ina lullube wani abu a hanya ashe rami ne na zuba wani abu da ƙaya da mi a ciki kuma hanyar kenan da za ka bi in ka biyo don ka zo ka faɗa makaru kenan in ka faɗa ka faɗa cikin makaru na to ya ce allah yake cewa annabawan baya ai shirya musu shiri irin wannan na ɓoye na a cuce su ice to shiri na ɓoye ba mu muka iya shi ba in ji allah lillahi makaru jami'a shi allah in ya shirya sai ka faɗa aiko in ka in ya shirya sai ka fada in ya shirya sai ka fada kai kuma in ka shirya ana gani ya tada makarin to shikenan Allah ya ce yi hakuri ya annabin Allah duk makaru da iya shiri namu ne afalam ya asidi afalam ya'lamu ma taksibu kullu nafsin ka gani domin ya san abin da dukkan wani rai take aikatawa to wani makaru zai tasiri kuma ina shiri da kaidi bayan kan kai an san abin da za ka yi kana cikin yi ana kallon ka ka gama an gani wanda za a yi wa makarin kuma magana ake da shi an ce kauce can sun yi kaza ba shi kenan ba an gama makar ya lalace wa sayalamu alkafiru liman uqbada basu ya annabin Allah alkafi wanda suka kafirce maka suka kafirce wa addinin ka suke gaggaya maka magana shi wannan kafirin kowaye ma ya san a ƙarshen rayuwa shi waye shi kai waye kai ƙarshen rayuwa ta kyakkyawa ta wace ce mummuna ta wace ce kyakkyawa ta ku ce kai da sabon kai annabin Allah mummunan kuma tasu to ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
wa ya ƙulun ladina kafaru lasta mursala Allah ya ce ina ji ya annabin Allah kafirai suna cewa wai kai ba manzo ba ne ba wai kai ba aiko ka ba kuma wannan yana damun ka amma ƙul ga ya musu ya annabin Allah kai Allah ya san yadda zai lallashi annabinsa abin da yake damun ka ba suna cewa kai ba manzo ba ne ba kai ba ka da shaida idan manzo ne kai a zo mana da ruwan dinare da ruwan azurfa da dutsen waye duk ai wannan abubuwan to duk rabu da su wannan ba shaida ba ce za ta tabbatar da kai manzo ne shin shaida kana neman ta wadda za ta nutsar da kai to ka ce ka fa billahi shahida ni ni ne shaida kai manzo na ne to in wani bai shaida ba annabin Allah me zai dame ka ina shaida cewa manzo ka ce ubangiji na ya ce shi ya yarda shi manzo na ne in ku ba ku yarda ni manzon sa bane to an gama fa ni wa bainakum shahidun wane ne shi Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Allah na gaya masa to ni da ni ne shaidar ka to shaidar wa kake nema an gane ai kaga an nutsu wa man indahu ilmul kitab da kuma waɗanda suke da ilimin littafi su ma sun san kai manzo ne ko sun ce ba shi bane mushrikai su wawaye ne dama ba su san annabawan ba amma yahudawa zirinka da tsarinka suna kallon ka suka san kai manzon Allah ne to su ma sun shaida kai manzon ne wasu ma sun zo sun bayyana shaidar wasu kuma sun noke saboda kada girman su ya faɗi to amma dai sun yadda kai manzon ne saboda haka yadda kai manzon ne kana da shaida ni kana da shaida waɗanda suka sani alhamdulillah